الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bi ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya shuɗe mun ƙara da ƙarshen surat ɗaha yau za mu tashi farkon sura ta 21 suratul anbiya wanda wasu ke kiranta da suratul zikri to ko shakka babu jiya hajiyar na ta nan gari sai injiniya ne kira ɗan da to mun fara suratul anbiya ko ba za mu gabatar azumi zai shiga a daidai lokacin dan ya ga tafsiri a hannuna ina dubawa ya tunatar da ni kuma sai na ga haka ne tunda yanzu a suratul anbiya ya alal aqalli a gurgurdan yin darasi biyar a cikin ta to sai nan da nan hankali na ya dawo kan cewa to me me zai hana ku tunatar da junan mu dangane da abin da ya shafi watan da muke tinkara domin magabata abin da suke yi shine tanadi ake wa Ramadan tsawon wata shida. Domin kuma za mu gari wata ɗaya ko kuma sati ɗaya ko biyu don wato yin ibada alamar kiratin yadda Allah yake so. Ki ji sa muka yi wannan tunanin cewa to ya za a yi tun abun ba shi a samar da littattafan da za a yi amfani da su nan da nan tunani ya faɗo mun cewa mu karanta tubatu saumin nabi ibata taurin nabi shi kuma gaskiya za zai iya yiwuwa ma wato azumin ya wuce ba a gama shi ba na su karimin hilali to wannan littafin nake ta tunanin samuwarsa a takaice yake amma kuma ya tattara komai sai Allah mara hutun sarki za a nasin wani a cikin matasa yana wajen nan ya ce kara faɗi wallahi nan da nan dai mana provided littattafan waɗannan kusan guda 60 shi wannan sannan da bai kai ba domin ya ƙare littafin kwata-kwata da ya kai da yawa za a ce bi gaba ɗaya kowa ya zaune sai muka yi hoto komi gaba ɗaya na yadda kowa zai iya samun littafin to gaskiya ni wani irin wannan yana ƙara min ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske na jin cewa da'awa tana da matsalafa yana da matallafa mataji ne ko auren fara zuwa yana na zaune ya yi mun maki ya ce da Allah karan faɗi kuma dawa na ce ai ba faɗa zan ba to gaskiya wannan abubuwa ne masu ƙarfafa gwiwa kwarai da gaske muna fata Allah ya saka maka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin su waɗanda za a ce na ma nudi'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna fata Allah ya haɓaka arzikinka duk waɗanda suke mana alkhairi na fili da na koyi Allah ka saka musu da alkhairi domin wanda ya ma alheri ko shakka babu ya haɗa ka da aiki wallahi ya haɗa ka da aiki domin duk inda kake daji kai koyayyar addu'a to dole ka sani inda kake jin cewa wata addu'a kake ta musamman tsakaninka da ubangiji to wajibi ne ka sani domin ya haɗa ka da aiki annabi alaihi salatu wasallam yake man sana'a ilaikum ma'rufa fa kafiru duk wanda yayi wa wani alheri to ka biya shi fa in lam tajidu ma tukafirunahu fa da'u lahu idan ba ku samu abin da za ku rama mar ba in kuɗi ya baka to ka bashi kuɗi akwai wanda kuma kuɗi in ya zo ya baka to kai ka san ba kuɗin da yake zo ba wani abu yake so to saboda haka annabi yace to ka tawo mataki na biyu kai sai ma addu'a har sai ka ji tajiya shi wanda din bai wayo kuma wannan gabar ta biyu ma ta bi domin yana da kuɗi waya buƙatar kuɗin ka addu'ar da yake so lokacin da zaka je manta da ubangiji madaukakin sarki kai masa addu'a za ku shakka babu irin waɗannan mutanen aiki suke ba mu na yin addu'a cewa wajibi ne mu sasa addu'o'in mu na fili da na koyi to muna fata Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya mutum da yake yawaita mana irin su Allah ya mutum da yake kuma ya sa mata a mizani domin wannan sadaka ce jariya bayan da za a ke yanki karantawa za mu don mu amfana to kuma wannan shi kenan kuma to wannan shi ne littafin da za mu biya za kuma mu biya shi ne Allah ya ba mu dama muka yi kamar daurarsa muka biya shi yanzu gaba ɗaya muka biye shi kenan in bai karanta wato za mu haƙura da sati mai zuwa inda muka tsaya da zarar lokaci ya yi za mu tsaya sati mai zuwa mu dora idan mun gama sati mai zuwa shi kenan sai mu rufe sai sai kuma bayan sallah insha Allah ta'ala to saboda haka wannan shine a gurguje za a gani ma da yace ru'usu aqlam fi ahkam siyab ru'usu aqlam fi ahkam siyab kaga ru'us jami'i ne na ra'su aiko kai kan alƙalami kan alƙalami inda ake rubutun da shi na alkalima atlas ya ce alkalima da yawa fi ahkami siyami dangane da abin da ya shafi hukunce hukuncen azumi wato zuwa kai aka dauko ma dukkan masu fa'ida amma matsal azumi tana da fadi sai dai an dauko abin da ya ije kan Allah ya da kai iya rayuwar azumi da shi shine abubuwan da aka dauko malai ce bismillahir rahmanir rahim aidat malam da ya tattara ya rubuta littafin shine wadda ibn sa'id al-sha'bi وضع ابن سعيد الشعبي yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin dalibai wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin kira da aminci ta tabbata ga mafificin annabawa da manzanni sai ce nabina muhammadin shine annabi shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi tayyibi da kuma alayansa masu tsarki iyalan gidansa masu tsarki a tsahiri na waɗanda suke tsarkaka har yau wa sahabatihi da kuma sahabbansa algori masu haske inna ummati o wato annabi alaihi salatu wasalam yake cewa hakika al'umma ta za su zo ranar alkiyama yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu shine ghurran wato masu haske mayani ne waɗanda suke wato a daman ubangiji in aka ce na hannun dama ana nufin ɗan ne da gina ko shugaban ƙasa ne aka ce ai zuwa da na hannun daman sa ne ai kowa ya san ba ana nufin kullum a dama jika ba a ana nufin ƴan gaba gaba to na daman wato na hannun daman ubangiji su ne waɗanda suke ƴan lelan Allah sahabban annabi alaihi salatu wasalam wa tabi'ina da kuma wanda suka yi biyayya suke yin biyayya su ne tabi'ai wanda suka zauna da sahabban annabi alaihi salatu wasalam wanda ya gamu da sahabi yana wato yayi imani da annabi alaihi salatu wasalam ya kuma mutu a baka shi ake kira wato tabi wa man tabi'ahum da wanda suka biyo tabi'un tabi'i ne kenan wanda suka ga tabi'ai su ma suka zauna da su suka zama wato dalibai da malamai bi ihsanin da kyautatawa ila yawmi dini har zuwa ranar sakamako wasallama tasliman kafira da kuma aminci wato aminci mai yawa mana yake wa ba'ad bayan godiya ga Allah da yi wa annabi salati shine wa ba'ad ko amma ba'ad fasiyamu mana yake ji ku sani ji ba'ad ne ibadatun jalilatul qadri ibada ce mai girman alƙadari shi azumi wato al'asaru fi hayatul muslim wanda yake da asari da tasiri a rayuwar musulmi ji azumi alladhi yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda duk yake neman yake kaunar Allah da ranar lahira to azumi ne mataki shi za daga cikin da za a faɗa nan gaba za a gaya ma cewa makaranta ce za ka shiga university ce ka gama kai graduation a wata ɗaya idan kai graduation aka ga babu alama kai dan makarantar ne to kana da matsala domin wannan wata ɗayan da kai kowanne sati na buluwar kenan sati na biyu na lutu sati na uku na mutiri haka kana zuwa kan karfi goro da zafi za ka yi domin a cikin za ka yi za ka yi wato za ka yi kwana goma masu tsada a lokacin za ka yi idan ka gama makarantar ka fito rizal ɗinka wato zai yi kyau wato ka yi azara ko shakka babu yi da magabata ce wata shida suna tara bin ramadana allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan abin da suke yawan addu'a kenan Allah kai mana albarka a watan sha'ban wannan sha'ban din da muke ciki suna yawan wannan addu'a wa ballighna ramadan kuma Allah ka kai mu watan ramadan to sannan sai ce to lafiya ma musamman ma siya mu shahri ramadan watan azumin ramadan al-mubarak mai albarka alladhi huwa rukunun min arkani hadha din wanda tushe ne daga cikin wato rukuni ne daga cikin rukunan wannan addini da hadisi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba marfu'a saboda hadisi Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda wanda ya zo daga Annabi alaihi salatu wasallam wa ma udhifa lin nabiy marfu'u wa ma li tabi'i huwa al-marfu' saboda haka hadisi ne marfu'i wanda aka jingina shi zuwa ga Annabi Annabi yace buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan filoli amulai wato dirka guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu an bauta da tantanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah malam sai ce wa zakara minha sai ambace shi kawai to kaga karin jiki ne lalle Allah Muhammad manzon Allah ne wa iqamis salati da tsayi da sallah wa ita'i zakati da ba da zakka wa sawmi ramadana shine mahallin shayi da azumin watan ramadana wa hajjil baiti da wato ziyartar ɗakin Allah liman istada'a ilayhi sabila sai wani yaji alhadi shine hadisin da muka kara zaya muttafaqun alayhi bukhari da muslim su suka hada akan hadisi wattafaqu fi hadhihi al-ibadati wajibun fahimtar wannan ibadar wajibi ne dan baya wa Allah karbutar karasa mutum ya zo ya ce ai kawai tun ka iyaye da kakanni ake ibadar azumi ko shi iyaye da kakanni nan bai da lada yana ta yi domin gado ya yi ba ibada ya dauka yana yi ba to zai zanto bai da lada yayi shekara nawa yana azumi amma ba lada me yasa saboda gado ya yi shi ba a matsayin ibada yake yi to sai ce fahimtar wannan ibadar kuwa wajibin min alwajibati shar'iyya wajibi ne daga wajibobi na shari'a allati ta'ayyana sa'imu ala ada'i hadhihi al-ibada wanda wato mai azumi zai gane cewa lallai wajen zai gane wajen yin ada'i wajen bada wannan ibada wato um, wafi muradi shari'i dan ya dace da abin da shari'a take so domin idan kai haka kawai baka san manufarta ba to baka dace da abin da shari'a take so zai zanto baka samu ladan da ake so ba wa tabaduhu anil mukhalafati fihi sannan sanin ibada ce ta Allah da wajibi cewa wajibi ne to zai nisan ta shi dangane da abin da za ta sha sabawa wato abin da ibadar ba ta so duk abin da yake ba daidai ba mutum zai kokarin kauce masa wallati yatasabbabu ba'daha fi bu'lan siyam da abubuwan da suke sabbaba suke janyo wato lalacewar azumi domin idan a karanta ya karanta to zai gane cewa lallai kaza da kaza suna baka azumi kamar aikin hajji ne ko da kana da ilimi a wato idan dai zaka je ko da kana da kuɗi yana da kyau kafin ka je a dan zaunar da kai a koya ma wasu abubuwa idan ko ka yi karatu mai yawa zaka je to yana da kyau zaka je ka nemi wani wanda ya san gurin domin karatun ka kadai ba zai gaya ɗinka a aikin hajji ba kamar yadda imamu shafi yake faɗa duk karanta waje a kai a kan aikin hajji wanzami ne ya yaransa a aikin hajji shi ya karanta amma practically kuma to sai zanto akwai abin da kamar da tsara ce yanzu kana karantawa za ta ta gaya ba guri kaza an je da kone fitila wanda yake zuwa kuma zai gaya ba yanzu ba fitila nan to kaga kone fitila da aka gaya ba a can kai har yanzu theory kake in ka jira ka ta neman kone fitila ka rasa inda take don babu ita amma wanda ya saba zuwa ya je ya kuma zuwa to insha Allah ta'ala wata kila ya san kore ku tala yanzu kuma ya san an riga an goge ta babu ita kaza shi yake nuna alamar cewa shine guri kaza to sai ga abubuwa sun tafi yadda ya kamata to haka ita ma ibadar azumi kana so wato ka san yadda take to fara sanin ta a waje kafin ka yi ta a fara mata kuma wato a fara mata tanadi ta wata hanya ba ta hanyar kayan sallah kawai ba da yawa wasu iyaye yanzu sun je kayan sallah yara ya fara ba da kudin dangalin turawa ya fara kudin ya shiga da shi da za a baki kwai kire biyar ya azumi ko ba haka bane to aje min ba da aula ba ce ba laifi bane me kwarmin ido da wuri yake fara ba laifi bane wannan abu ne mai kyau amma menene min ba da aula shine fara yi wa ibada tare ba sai abu ki muka zo yi a Ramadan ba kawai saboda haka ibada zani ibada ya kamata a yi wa tanadi shi sa muka tare ta to shine ma da yake walidalika jaa fi sahihain an muawiya bin abi sufyan shi za a zuwa bukari da muslim daga muawiya da na abi sufyan radiyallahu anhu ma anhu marfu'an ya zo Allah ya kara musu yadda wato daga annabi alaihi salatu wasalam wa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufi shi da alheri yufaqihu fi din zai fahimtar da shi addini ba ya sanar da shi ba sanin addini ba zai ke nuna Allah ya nufi ka da alheri ba a fahimta ga karatu kuma yana fahimtar abubuwa masu kyau wannan shine Allah yana san da shi wa min hadha al-mantiq wato muntalik saboda wannan wato fannin ne ma ma ne a babto idaya na so in tanadi ko saboda wannan abun wato mai girma saboda wannan al'amarin na so in tanadi rubutu aqlam fi ahkam siyar in tanadi wani dan karamar risala wadda za ta taɓo wasu wurare dangane da wato a al'amuran azumi wa zalika bi dalili min kitabillahi azza wa jalla yace na kawo shi ne in kawo shi kuma da dalilan su daga cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sahiha in kuma za ku daga cikin sunna annabi alaihi salatu wa sallam ingantacciya wa sallallahu azza wa jalla ina roƙon Allah bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da kuma karamtinsa an yanfa biha ya amfanar da al'umma da wannan littafin wa an yaj'alaha khalidatan liwajhihi karim kuma Allah ya sa wannan littafin an yi shi ne don Allah don nufatar zatin Allah ba ɗaukacin zai na fi akan yau ma liƙa'i kuma Allah ya sa wannan littafin ya amfani ranar da za mu haɗu da shi in ji malam innahu jawadun kare domin shi Allah mai baiwa ne mai kyauta ne karimin kuma wanda yake mai karamci baro kai wanda yake abin yi wa biyayya karimin kuma mai karamci to sai ma da yake asiya to zai shiga cikin littafi kan mukaddima haka azumi الصوم هو الصيام في المسجد يجي معناه آ معناه لغة لجرا من الإنسان الإنفاق عن الشيء والترك له kamewa ga barin wani abu shine ma'anarsa a lugha kamewa ga barin wani abu wa tarku lahu da barin wannan abu shine wato azumi wa minhu qawluhu ta'ala ala lisani maryam haka nan fadin Allah akan harshen na na maryam inni la zantu lirrahmani sawman lokacin da da muka zo suratu maryam mun yi bayani a wannan gurin lokacin da ta dauko danta malaika jibril ne yake abin da za ta rika fara ke duk wanda ya tambaye ta yaya haka ka ce na zartu li rahmani tawba na yi wa Allah ba hukuncin sarki ba kanti walan ukallima yawma shakiya ba zan yi wa kowa magana a wannan yinin ba gaba daya ba wanda za ta yi magana sai dai kawai ijara da wani an ce ya an na lake hala ba shara ce dai ta rika nuna ni kawai nan da na annabi ya hau magana ya mai da martani kamar yadda muka biya a baya to wannan shine ma'anar sa ai in sakar anil kalami kadewa ga wannan magana duk sun yazo ya zauna ya shiru ma ya minti goma ishirin bai yi magana ba bai kowa magana ba to ya yi azumi amma a luga azumi ne amma na luga sai ce ai in sakar anil kalami shine kadewa ga wannan magana wa tarkan lahu da barin wato maganar saboda wannan abin da kai sa a gaba wasilahan a wajen malaman wato malamai na fiqh kuwa sai ce at-ta'abbudu lillahi to ga technical unit din kuma shine bauta wa Allah bilimtina'i da bilimtina dangane da haluwa anil muftirati daga dukkan abinci da haduwa gaban dukkan abinci min tulu'il fajr sadiq daga kullowa al-fajr as-sadiq da gaskiya kuma annabi yace al-fajr fajraya fajr sadiq wa fajr sadiq al-fajr guda biyu ne al-fajr na ƙarya da al-fajr na gaskiya al-fajr na ƙarya shine duk mutanen ƙauye da suke zaune a karkara yawanci sun sai za ga yana fitowa ne da hakke ne ke fitowa ta gabas amma zai yanki kamar wukiyar wato abin kura amma shi ko na gaskiyar a miƙe yake zuwa dokar shi yawanci iyayen mu a karkara sun san shi amma nan saboda yawanci haske ma da abubuwa da yawa in mutum ya tashi zai zama dole ya gane ba sai dai dama in ya san shi to saboda haka shine alfajir alfajir na gaskiya in ba gane wannan ba yi la'akari da kalanda ka zauna lafiya shi kenan kalanda ta gaya ma cewa alfajir zai fara da kaza to rike wannan lokacin yayi ko kuma falaki ka rika sauraron falaki kullum yana bayani kowace asubar duniya musamman da azumi za ka yi ta ji ana sanarwa cewa yau in sha Allah wa alhutin zai kama ko zai kullo karfe kaza sai ka yi amfani da shi. To sai yake cewa ila guru bi shamsi zuwa faduwa rana da zarar rana ta faɗi to shi kenan azumi ya cika da cikakkiyar ba. Fa kharaji bi qawlina at-ta'budu lillah wato at-ta'budu lillah dangane da fadin mu cewa at-ta'budu lillah ya fito da cewa man taraka ta'ama hanyatan aje duk wanda ya bar a wannan dubin jinnin da muka bayar za mu gane cewa iya gabar at-ta'budu lillah tana nufin duk wanda ya bar abinci hanyatan saboda kabilanci kawai kabila kaza ce ta kawo abinci shi ba zai ci ba ko kuma yajin aikin cin abinci ya shiga sunan ta azumi me ya fitar ma da wannan addabudu lillah kaga zai iya kwana tun azuba tun da bai sa abinci har zuwa faduwar rana amma me yasa ba kira shi azumi ba saboda ba ta'budu lillah ne ba yayi ne saboda ne wato kabilanci ko dai baya cin abincin kabila kaza ko kuma a ba zai ci bane saboda yayi yaji aikin cin abinci ne shi ba zai ci abinci ba kaga ba ta'budu lillah ne to shi sa wani yace abin ya ce ba magana eh fa kharaja bi qawli la hada to sai yace in ya tanti ne kabilanci ko kuma a wani abu da na duniya ne zai wani yazo yace wallahi in dai mai girma gando da bai sauka daga mukamin nan ba ya daina sai abu misali ko kaga wannan yayi ne saboda wani abu nasa ko kuma idan har wani bai yi kaza ba kansilan ganda albasa in dai bai sauka ba to ba zai kuma ci abinci ba tun safatin jiya bai ci abinci ba har yanzu ta'budan lillah a yayi ne don wata bukatar sa to sai ce a sai ce au bi sababi marad ko dalilin wani rashin lafiya yayi dole aka kai sai kitin abinci sunan sa azumi ba azumi ne ba saboda ne babu yayi ya rasa yin da zai ci abinci ne yi zabe bai ci ba to shine ba ne ke wani auyi da makamantan haka shine misalin da ne saboda wani abu ko wani abu ko wani abu wal muradu bi qawli ya abin da ake nufi da al muftirat a fadin mu cewa ai muftiratun ma'luma shine ababan ci wanda aka san su da bayanu ha bil kitabi was sunna wanda bayanin ya zo a qur'ani da hadisi wata ya ci bayanu ha to wato da sannu bayanin su zai zo kuma nan gaba wata hadisi ha da iyakan je su yace raji'un lil adillati jarriya yace muna kowa ne ga dalilai na shari'a ba da ka ake cewa kaza yana kare addini mu da dalili ba da kage faɗa haka ba inda al'asul adamuwa domin asali shine al'asul fil ajiya al ibaha wal asul fil ibada at tawakkul wanda kaida ce ta usulul fiqh sai ce ma tawa da asali shine adamuwa rashin su rashin karyawa azumin da asali shine abun fika za abun fika za baya karya azumi me yasa zai karya azumi dalili kaza da kaza shine al'asul biya al'ibaha sai ma da yake gaba ta biyu fadluhu falala azum fada'iluhu kathira jiddan falala azumi tana da yawa kwarai da gaske wa min hada cikin su yace a arayyan lisa'ilina tanadin wata koba da aka yi ɗan masu azumi wato ta shiga aljanna mai suna rayyan yace wannan falala ce an sa albi da sa'idi sa'idi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna fil jannati baban lalle a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu rayyan ana cewa da ita rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamah wanda za su shiga wannan kofar su ne masu azumi ranar al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum duk wanda ba azumi yake ba to ba zai fita kofar nan ba wanda bai fada cikin ba a sa'i nuna ba to mutukar ba ba shi zo na dan azumi ba to ba baya wannan goma to sai yace wato yuqalu za a rika cewa aina sa'imun ina ba ta azumi fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum duk sai su miki duk wanda za ba sunan gari ya sani zai miki ba wanda zai shiga wato in ba su ba fa ila da kazu uglika suna shiga sai a rufe kofa falan yadkhul minhu ahadun ba wanda zai bi su muttafaqun alayhi bukhari da muslim wa zada an-nasa'i man dakala fihi shariba duk wanda ya shiga ta kofar kawai zai nemi ruwa mai sanyin gaske ya yana shiga abin da za a fara mara maraba da shi shi ne ruwa ruwan sanyi wa man shariba lam yazma abadan duk wanda ya ja kwarwa ɗaya ya daina cikin ruwa kenan har abada kuma idan ka ga mutum ya ja ruwa to ja ne na annashuwa kamar yadda yanzu za ka gane da an zo taro za ka gane mayin wasi kuma da wanda yake ja dan wato rigadi su wanda aka kawo faro yanzu ana kawowa ka ga ya janye ya kuma kwaɗe yoyin wa yake me yasa za ka gama mamaki a je taro ka ga manyan mutane har a gama taron kawai kaɗan yake ja ya aji domin ja yake rigadi ni kuwa aka kawo mun ko kai na kawo ma kun kwaɗe da za ka gaba ɗaya domin ki shigo ka ke shi ko ya riga ya yi hali an mari'a ya ci mai kyau ya sha mai kyau yanzu wannan ruwan yana jan sa ne kawai nan shaɗan wa ba shaɗa yana ja ne kawai don yin nishaɗi shi za a gaba ka ga robar ba ta kare ba mu kuma gaban mu ka ga duk robobin a kasa duk mun shayi shi ne ake ake gaya wani bawan Allah wani yana ba wani wato almara ta sa cewa ko kullum uban gidan sa ya zo zai janyo ruwa idan ya faru a gurin da ya kullum da safi ya ga ya ga bai sanyi ya ga shi ma ran da zai kawai yana zuwa da yi sai ya faɗi ya faɗi ya ce ya haka ya ga kullum yana da yake to ka san me nake ji ai baka san me nake ji ba saboda haka wannan shi ne shan ruwa na annajuwa za a riga a aljanna domin me zai sa yawan shan ruwa ruwan jikin ka ya yi evaporation ya tafi to aljanna la ya rauna biya shamsan wala ba rana ba ba zaura aljanna ba rana wannan zafin da ake yi yanzu ba za ka ji shi kaga darasi ne na ga wani ke da kaga wannan zafin to mai hankali kamata ya yi tuno wutar jahannama domin annabi cewa ya numfashin wuta ne zafi numfashi ne wai numfashi wannan ko wuta ta yi ba ita ce wa kanta aka daura shi ma numfashi na biyu kenan to ka ga ba ta yi zafi ya sa mu rika komawa zuwa ga Allah ba sai idan ka tuno zafi sai ka tuna cewa na naru jahannama ashaddu hawa law kanu yafqahu wutar jahannama ta ce mafi tsananin zafi inda mutane suna da fahimta fiqhu inda ana da fahimta haka Allah ya yi muje zuwa to shine ma da yake a rawahu wa zada tirmidhi wa man dakalahu lam yazma abada imam tirmidhi ya kara wata ruwaya cewa wanda ya shiga wannan wato cikin kofar ba zai kara kijiwa ba har abada Allah ya sa mu ba junnatun anin nari garkuwa ne gaba da shiga wuta ji azumi abu ne biyu kenan ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ba sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi yana cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya rubuci wata rana dan Allah kawai ba bara wannan kawai yawa yi gani yayi azumi ya ce gobe litinin bara ya azumi fi sabilillah to ba adalla wajahu anil nar Allah zai ne wutar da fuskarsa ga barin wuta tawa'ina qariba tsawon shekara tawa'in tsawon shekara da wani za a nesa da fuskar ta gabar wuta Allah bar mutum zargi ya samu a cikin rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa ana bi umama al-bahili radiyallahu to zai bin ajlan ne shine abi umama radiyallahu anhu marfu'an man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azunci wani yini dan Allah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan Allah zai sanya wani gwalalu ƙatar rami dare da wato ya yi shamaki tsakaninsa da wuta kama bainar sama'i wal ardi wanda ramu fadinsa ya kai tsawon wato tsakanin sama da kasa tafiya shekara ɗari nawa kake kafin a je sama to kaga tafiya shekara ɗari biyar to saboda haka shine wato tsawon fadin da za a sa abinda ake nuna ma a nan shine mutum dai ba zai shiga wuta ba متفق عليه اوكي بنان بني اكي رواه الترمذي وغيره سيتي جاء وقاية عن الشهوات كاريا ne shine wiqaya kariya ne gaban sha'awai sha'awai an ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya ma'ashar shabab ina matasa kun ga inda ake kiran matasa ku yi hakuri yawan taba ku annabi ne yake ina matasa su da kiran da za a amsa shine ya ma'asharar shababi ya ku taron matasa kiran annabi ya kamata a fara amsawa domin shine ya kira mu yake mu zo to sai annabi alaihi salatu wasallam yake man tala alaikum albaa duk wanda ya samu ba'a a cikin ikon yin aure bal ya tazawwaj yayi auren fa innahu aghaddu lil basar domin yake rinsa ido zai hana ka kalla kallan mata mutum ya rika zaman makokin da ba tawa kaga mata sun zo wucewa suna harbewa saboda kawai an sa musu arwa to sai cewa sanin balli kuma shi yake kare alawara azumi ba yana kare alawara wa man lam yastadi wanda ba zai iya azumin nan ba ba alayhi bi sawmi to ya azumi ya rika wato ya dai in ba zai iya daina kallon mata ba to ya rika azumi fa innahu lahu wijau domin shi dandada ne a gurin yadda ka gane wa dan akuya dandada a cire masa yaran maraina to shi ma azumi haka yake dandade sha'awa sai ya hada ta tasiri saboda ne kan mutum ya fada layin guda to shine wuja ko ka ce garkuwa ko ka ce dandara shine wujawu muttafaqun alayhi wa ma la wujawu ay wiqayatu alal muharrimat abin da ake nufi da wuja shine wato kariya daga gabar ababen da Allah ya haramta wacce hawa da shawata wuri da sabilun ila jannatin na'im azumi hanya ce zuwa ga aljanna ma abociyar ni'ima ana da yau mama radiyallahu anhu qala shine muka ce sunan zamawa sudayyu bin abdullah qala ataitu nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qultu na je gura annabi alaihi salatu wa sallam nace mu ne bi amri ya rasulullah umarce ni da wani al'amari da akhuduhu anka wanda zan karbe shi daga gare ka qala sai annabi yace alayka bisawm to na wuri ka da yin azumi fa innahu la mithla la wane mutum annabi yake ba kwatan kwatan da ba shi da wato ta shi azumi rawahu nasa'i wa bi riwayatin ibn hibban mulmi bi amalin wato adkhulu bihi aljanna a wata riwaya ta yi umarni da wani aiki da zan shiga aljanna ne sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato alayka bi tawbi fa innahu la mithla la وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وأن هنا نوني دنجني ذا وأين صحابي وجن san alheri duka wani alheri suna son sa Allah ya kara musu yadda sai ce ha wato yajbi'u li sahibihi yawm al-qiyama zai ce shi me yin sa ji azumi ranar al-qiyama idan kana yin sa to zai zo ya cece ka ranar al-qiyama ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu marfu'an الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة da azumi da qur'ani za ki ke ranar al-qiyama ya kulu siya ya zumi ya zo ya ce ai rabbi ya ubangiji mana'atu ta'ama na na jikin abinci wacce hawati na na jikin sha'awarsa bin nahari da rana wacce fi'ilin fihi ba ba da ke san wannan ba Allah wa yaqulu alquran sai qur'ani ya zo ya ce mana'atu nauma ya ubangiji na hana ji bacci billahi da dare wacce fi'ilin fihi ka ba ni ke zanka fayyushakki an duk sai Allah ya ce ku je na ba ku je dan su Qur'ani ya zo ya ce to ina wa dan wa da dan wa da ku daga wuta shi zai zo ya karbi bibin ka a cikin wuta shi ma azumi ya zo ya deli a cikin wuta rawahu ahmad imam ahmad yayi wannan ruwaya wa yace kafaratu ma'ani dhunub kafara ne ga barin zunubai shi azumi an hudayfa qal idan aka ce hudayfa sun kai su shida sun kai jirgi da huzaifa huzaifa huzaifa amma aka ce huzaifa kawai aka yi jiro huzaifa wasu binin yaman ake ne a cikin zaba da ba sun kai guda shida wannan an aka wuce huzaifa kawai ana yin nufin sahibu ce wa rasulullah kamar yadda bukari yake ana abdullahi yana nufin abdullahi dan mas'ud domin sun kai ɗari biyar a cikin sahabbai abdullahi abdullahi banda abadullah kawai da yake kala kala umar radiyallahu anhum ajma'in umar Allah ya kara mata yadda wato kara muke yadda gaba ɗaya ke cewa man ya hafazu hadisa na annabi nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitna wane ne ya haddace hadisi daga annabi alaihi salatu wasallam da annabi yake magana akan bala'o'i da za su faru nan gaba kafin tashin kiyama shi ne ɗaya daga cikin misalan da muka zo mu bayar da mun fara tafsirin suratul anbiya iktarabat ay iktaraba lillahi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun yadda za mu gane cewa alkiyama gaba ɗaya yanzu a cikin ta muke domin duk alamomin da annabi ya faɗa gaba ɗaya yanzu sun faru wanda suka rage kawai alkubara zuwa zuma hadi da kowa annabi yi fitowa wuta irin wannan abubuwan su amma wallahi kananan gaba ɗaya ka koma karanta a jiratu sa'atu kubra gaba ɗaya su ba wanda ba yi faru ba babu yaro ne da ganin mutuncin babansa yana ji alamun wuta da anjiya duka yanzu mun gansa a wannan lokutan ɗaya zaki ubansa wanda ya haife shi duka duka wannan abubuwan sai Allah ya ara mana lokaci bayan sallah a daidai surar za mu ji irin abubuwan kuma kowa ke da ne suna faruwa to shi ne ma da yake cewa a nan fitina dangane da fitina kala hudaifa hudaifa ya ji ana sanya ce ya ce na ji ya kuje yana cewa fitina to rajul bi ahlihi wa malihi wa jarihi yukaffiru hasala ku sani cewa jarrabawan mutum dangane da iyalansa da dukiyarsa da makocinsa su kafiru har salatu wa siyamu wa sadaqa abin da zai kankare wannan zulum shine wato wannan wato cizulawa ko kuma wani abu da kai ba da ba tare da sani ba kai wa wani makocin ka mutsar ba da gangan kai ba to abin da zai kankare wannan zulumin shine sallah da azumi da wato da sadaka to suna kankare wannan zulum muttafaqun alayhi ila ghairi hadin fadail mubaraka zuwa ga wani su dangane da falaloli masu albarka allati ya jini hasaimu ma dama mukhlisan fi sawmihi lillah wanda wato mai azumi yake samu mutukar bai gushe ba yana yi ikhlasi yana yi dan Allah dangane da azumin nasa yana yi dan Allah wa muqtadiyan bi siyami rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ne yana koyi da azumin annabi alaihi salatu wasallam to idan ya dauko wannan gabar yana yi ko shakka babu wani abubuwan da aka faɗa zai same su amma idan bai yi wannan layin ba to ban da shi lamba ta uku yace arkanu to menene rukunan azumi yace lissiyami rukunani to sani azumi yana da rukunai guda biyu la yaqumu illa bihi ba azumi baya tsayawa an ba da zuwa in kai azumi ba wayannan to ka sani ba sunan sa azumi ba a anniyatu niyya bi qawlihi ta'ala saboda fadin Allah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din hunafa ba umarce su ba illa liya'budullah dinan su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini gare shi shi wa ubangiji mana hutun sarki hunafa suna masu tsayawa kan akan addinin ba sa rawa domin hunafa jami ne na hanif shi ne an haifi yaro an sa suna ibrahim ko ahmad in suna ya ji a cikin sunansa hanif an ana yi mallan kabila ali shi ne wanda ya tsaya domin lakabin annabi ibrahim alaihi salatu wa salam duk da cewa kowa ba za a iya kama domin lakabi ne mai kyau hani ko hunai ko halifa ko hunaifa duk yana nufin wanda ya tsaya cak a kan addinin allah ba kawai ke sai ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ba kana min al-mushrikin saboda haka shine ma'anar hanif hunafa a suna masu tsayawa ga addinin Allah madaukakin sarki wato wato tsayawa ta dini to sai yake wal hadisi Umar al-mashhur kuma ga hadisin nan majhuri na farko hadisin sai na Umar hadisi garibi ingantacce cewa innamal a'malu binniyat kadai ayyuka ba ta cika sai da niyya hadisin farko a arba'una hadisi mutafaqun alayhi wa la yakmalu niyyatul ikhlas lillah wannan ya kunshi niyyar wato wato yin abu dan Allah wa niyyatu tamyizul ibadati anil ada wa ne mutum ki kunji sai da kuma yin niyyar ware wato ibada ga wurin al'ada wani zai ji mun saba da an ji azin ya zo ai da mun saba yi to wannan al'ada ne al'ada ce to ana so a niyyar da bambance tsakanin al'ada da ne da kuma ibada shine tamyiz wani yadda da yi na ibadati babu ha an babu da kuma yadda zai ware ibada ita kanta cewa wannan farilla ce wannan nafila ce wato ya ware taki ga barin taki ka tamyiz alwajibi ala tadawwu kamar yadda zai ware wajibi ga barin nafila wal adawu ala kaza ya ware wanda za a yi ta yanzu da kuma ramuwa ai ya kamata ya ware cewa wannan fa ibada da yake ramuwa ce ba azumi ne na litinin ba ko to wannan niyya ita take ne ita take tamimi take bambantawa ya shi ne ma da ya ci gaba da gaya mana cewa wato wa haka za da ire-iren su har yau fa'idatin fa'ida la yajibu ta'yinun niyyati li kulli layla ba wajibi bane kowanne dare sai ka bayyana niyya kowanne dare kullum ba wajibi bane kalmar da yake ba wajibi bane yin layalin jari ramadan dangane da dararen watan ramadan bal taqiniyatun wahidatin wato niyya ɗaya ta ishe ka li kulli shahri ga dukkan kowanne wata annabi in kai niyyar farko ya isa duk da tattauna a kai sosai wasu na gani kamar su girba da otayin wasu na gani to ya za da mai al'ada tana cikin yi al'ada ta zo ta tsaya sai da sai kwana hudu tana yi sannan ta zo ta dora yaya azumin na ta miliyan na ta farko ta isa ko sai ta ƙara ta jiri wannan amma dai bara mu ji mai malam zai ce a to shi ne malai ya gaba da cewa wato li annaha ibadatun wahida domin ibada ce guda daya shikenan kama kana da imamu malik kamar da imamu malik yace wa man nawali kulli lailatin fa huwa afdal yace ya yi da cewa kai niyya guda ɗaya ta farko ranar farko da aka wata amma idan da za ka zo kowanne dare ka kulla niyyar yace ji ya balala wa bi al khuruj min al khilaf kuma wannan zai sa kauke daga sabani domin kowane dare da niyyar ka a sabanin magana cewa mace mai lada da kaza da kaza an fita daga wannan sabanin gaba daya wala yukirahu talaffuz bi niyya amma ka sani ba kira wani ka ce na yi niyyar azumi 39 ko ko ko azumi 39 ko 30 ba malai ibnu ji ibn abdul salam cewa ya talaffuz bi niyyati bi niyyati bi azumi mutum ya zo ya ce na yi niyyar kaza bila yi banda guri ne da suka ce inda ake niyya shine aikin hajji ko umara kaga mutum zai ce labbaik allahumma hajjatan wa umra ko labbaik allahumma umratan ko wannan kada ta ake kowa yi wasu suna tsara da lokacin da ka ce ragon layya suna tsara amma wata aka gudu da ita cewa an ka ciwo ragon layya suna yi amma wanda ba da zai kawo ita ce wata cewa da ka ciwo ragon layya shi ma za ka ce wato wannan ragon na Allah ne saboda aka ji kuma ragon layya idan aka ji ragon layya ba a dini saboda ne ka riga kafirta ba a dini bare kuwa idan larura ya samu za a je a karo wani misali ya kare ya ra ji bidalla sai a je wa masu balangu sannan a biyo wala da yi domin ba zai layya ba to wannan gaba to shine ma da yake ba ba shar'anta ba da wato talabbuzi da niyya ba allati mahallu hal qalbu akatan asali niyyar da shi wato zuciya ana gaba ta malai idan kana jin yunwa yanzu ana kawo abu zuwa sai ka ce kayi niyyar ciwa bawali yake ji da ya dau huta ka san ba sai ka ce kayi niyyar zuwa bawali ba wannan niyyar yunkurin naka shine niyya shine niyya sai dai ya dade sai annabi sallallahu alaihi wasallam zalika saboda annabi yayi haka ba wa khairu hadi hadi muhammad mafi alkhairin shiriya kuwa shine shiriya annabi alaihi salatu wasalam wa sharrul umuri muhdathatuha mafi jarrun kuma al'amura sune fararru wanda aka kirkira kun san cewa aka daga cikin abin da shine yafi murna da shi ba abin da ya wuce ga mutum ya tsora shi akan keke irin ne bayan jirka idan ka kin jirka ya tsora ka a bidiya a zai kyale ka kawai ta dariya domin ya gaba da kai sharri kenan sharri shi za ka gaya ma abu da zaka kirkiro ka rika tsammanin Allah zai bada lada akai ya fi illa domin kankare ka daga wannan abun wato aiki kuma za ka iya rigima da kowa akai domin kai gani kake wato annabi ya wato ya tabuna annabi yuqinuna sun'a to shine illa sai ce wa kullu bid'atin dalala duk abin da yake kirkirarre ko bata ne hadithun sahihun hadithi ne ingantacce ba al-imsaku anil muqtirati min tulu'i al-fajr as-sadiq kanewa ga barin cin duk abin da za a ci da ja dangane da wato daga kullu al-fajr na gaskiya ila gurubi shamsu zuwa faduwa rana bi qawlihi ta'ala dawla fadan Allah fal ala bashiruhunna da Allah yace fal ala bashiruhunna to da yanzu bashiruhunna ku tare da iyali wanda da ba a garuwa da iyali saboda haka daga baya aka ce to in dai rana ta fada aka sha ruwa to za a san da iyali amma da babu wannan jira kamar da azabul nuzul mun faɗi sababul nuzul din ta wabtagu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku wa kulu wa kirabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr har sai wato ya bayyana a gare ku al-khayr al-abyad har sai farin zare ya bayyana a gare ni min al-khayr al-aswad daga bakin zare min al-fajr lokacin al-fajr da idan mutum ya zo kwanciya ba zai zama farin zare da bakin zare ne za a taɓa yin bulanda tunda ba su da fadila ba zai daina ci da sha ba har sai ya ta za kulo wannan farin zare da baki yana dubawa idan ya ga yana bambance su zai je to lokacin je na sai abinci yayi hada wannan lokacin ya zo yanzu ai da gangan mutum zai ce a kimar ta da adaki yi kwanciyar da adaki bayan an aza Allah azar yana ji yana sha domin bai ga baya bambancewa ko gaba ɗaya ma ya za a rubo a mata da amma duk a rubo ko ina saboda haka fahimtar su kenan wato haɗin ibn abi badda irin wannan fahimta da yi kullum zai haka sai da Allah ya saukar da wannan annabi ya kira shi yake masa abin da ake nufi shine wato alfijir ya zo ya kawar da wannan duhun da shi ne abin da ake nufi wannan alkhaidul azwad shine alfijir alkhaidul azwad kuma shine duhun dare shikenan aka yi wannan bayanin to sai ce aina albaka yawa to sai yake cewa tun ba tin muskiyawa sannan ku cika azumin ku ila laili zuwa dare zuwa dare to anan da shi a suka mummuna fahimta nan yadda ke ila laili to sai yanzu za a ta abinci yanzu ko tara wasu ma sai taran dare saboda wai Allah ya ce ila laili wannan gurgo fahimta ce domin wanda aka ba addini ya fassara ne dare rana na faduwa dare ya ba haka annabi ya faɗa idza aqbala al-laylu min hauna wa adbara min hauna fa qad afqara as-sa'il haka annabi ne zai yi ya faɗa kaga da ana yin su da kafa da ba sha wahala ba mutum ya sha wahala ba da da gaba ɗaya tun daga dakuwa da muhaddirewa domin ba kira annabi kake yi ba sauran kake yi saboda haka ilan laili shine zuwa faduwar rana shi za a ga zuwa gurin balarabe ai ba shi da wannan raba raba afdan ibn wani ne da ba wannan dare yi ne kawai ko haka yawa annaharu allaylu eh to shi ne ya gaba da gaya mana cewa lamba ta hudu sunanu sunnonin sa ta'khiru sahur zinkirta sahur wa fihi mabahi akwai bincike jiwa daban-daban a kai fadluhu balalan da ana bin malik marfu'an an karbo daga ana dan malik shi ma hadisi ne daga annabi da saharu annabi yake gurka sahur fa inna fi sahuri baraka domin a cikin sahur akwai alheri akwai albarka da yawa albarka ba shine abu kankani amma ya rinta da kai to zaka ci abinci kaɗan amma ka ji ka koyi ba ka jin yunwa da yawa to shine albarka Allah zai sa ma albarka ko da ba ka san abinci to ka rika haƙuri karfe hudu da rabi ko hudu da wani abu ka samu ruwa ko na biyu ka ci domin wannan saboda akwai alheri da yawa a cikin sa wata bakon alheri wani zai ce ya tuwe mako sai ko yana kaza yana kaza ya usofi ya da yawa da alheri sai ce bi ma la ya kun da me ake yin saboda ana bi hurairah marfu'an lima sahurul mu'min atam ma da la da sahurul mu'mini da aka yi da dabino domin sai a kai gare kan da ibn al-qayyim a cikin tibbul nabawi duk wani nutrient da bature yake magana a kai kowanne iri ne akwai da dabi dabi no ba shi za a kun gana da wani da aka zo Allah ba ɗauke sarki da biyu gaba ɗaya ba ƙarfi a cikin ta tana buƙatar ne wato kulawa ta musamman Allah ba ɗauke sarki ya ce wa huzi wato ilaki bi jizi an na ilaki ta saƙaɗo alaiki ruɗaban janiya dabino a kawo mata saboda ne ta samu fawa'in da yawa na'am dama nuba sabo wannan sabon ba irin wanda muke jibe yanzu eh danye kenan shine wanda za a ce gauɗe ko irin sa to bare din ke rawu abu dawud hikmatu in ba samu wannan ba zai amfani da duk da cewa mafi yawanci za ga har azumi ya zo da wahala ka samu irin wannan mai zaki da wahala yawanci in kana son dabino mai daɗi ka samu irin wannan na roba shi ne za ka yi ta ba amma wannan za ka sai kana yi kana kula musamman wanda yake zuwa daga daga wato yamma haka ko ko irin su Nijar za ga wani in ka samo biyar su da wahala ka ce uku mai kyau wai wani ya ce wai tutar da riba ma wai ita ma da riba hikimatu hikimarsa to mun kusa zuwa gabar da zamu tsaya dan ban fara karatun da wuri ba sai ce hikimarsa an amru bin al-asi marzu'an akar wuri da amru dan as daga annaba ne ta jiya sallam faslu ma baina siyani na wasu siyani ahli kitab to abin da yake rarrabe azumin mu da azumin ahli kitabi kiristoci da yahudawa shine aklatu sahari cin abincin sahur kaga a cikin baka yin sahur irin zahudin yahudawa kake kaga sai aje irin makara kai in ka makara wannan larura rawahu muslim ta'khiruhu zikrta an zaid bin thabit radiyallahu anhu qala tasaharna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat zaid dan thabit yace mun yi zahur tare da annabi alaihi salatu wasalam wato sannan sai annabi ya miƙe da sallah mun yi zahur bayan nan sai da sallah kulli sai nace wal qali Anas bin Malik ne maganar shi ne Anas bin Malik yace sai yace kam kana bainal azani was sahur kun san dama an kam zo kamar yadda ake faɗa akwai istifhamiya akwai khabariya istifhamiya ita ce ta tambaya ko ita kuma khabariya wanda ta bada labari ire-iren su da yawa alqur'ani wanda ta bada labari ita ce khabariya to wannan wace ce istifhamiya ko kam kana bainal azani was sahur mun dina wani tsakanin kiran sallah da sahur din Annabi alaihi salatu wasallam qala ana tsammani yace kadul 50 aya tsakanin gama sahur din Annabi alaihi salatu wasallam da kuma kullu al-fajr gwargwadon ta karanta aya 50 ne wanda ba zuwaye ba ba gajeruwa duk alarammomi da yawa sun gwada shi ne minti 15 tartihin karatu za ka yi to minti 15 kai karatu to ana so in alfitin zai bullo karfe biyar daidai idan to karfe hudu da rabi ka fara cin abinci ka gama cin abinci daidai karfe biyar saura kwata kana zo ne me ake so ka yi a lokacin in kana da wayo ko ma ka karanta wato ahwalu salaf ba ma nan ba yadda annabi yake yin amfani da jiwon jiwa wasu zarata wa faɗa nan wato ba ma zaune ba cewa a wannan lokacin kuma mun ji jiya biyar din ka gaba komai domin ka yi sallah ka ci abinci ka yi karatu alqur'ani a lokacin ko abin da ake zo yi istighfar wa bil ashari hum yastanfiru ka zauna kawai kai ta astaghfirullah wa atubu ilayhi اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك كذا زوجي har sai alfajir ya bullo tsawon minti da biyar saboda haka yana bullo a ka miƙe kawai kai raka a talfaji ko raka a kai faji idan ka yi wannan tsakoyin guda biyu sai ka ɗan ka gida a hannun ka ɓangaren hannun dama tsawon wato minti ɗaya ko rabin minti ko minti ɗaya da rabi sai kuma ka tafi masallaci amma in kana da saurin bacci kan ka gida kawai ka tafi saboda haka idan kai wannan sai ka tafi masallaci kai addu'ar fita daga gida da tafiya masallaci ka tafi masallaci kana zuwa in liman ne kai kana shiga a tare sallah in ba liman bane da ka je ka tarar ba yi sallah ba kai da ka tafi fajr ka yanzu ta hiyatul masjid da zakai da ka yi tahiyatul masjid sai ka zauna abinda kake bukata ka yi ka ci gaba da yi ga duk qur'ani ne lazimi ne har a zuwa tare sallah wanda ka kuma yi zuwa sunan da tahiyyat ba sunan da zakatun masjid ba domin ka yi ta gida ana zuwa da an tare sallah idan mutum zai dau wannan sallah ko ba ka yi ala gabar da malam ka gwada yi irin wannan ɗabi'ar da azumi wallahi sai ka samu canji kai kanka sai ka san ka canja to saboda haka wannan shine wato ahwalu salaf ma wato halayen magabata da suke bi wato ba lokacin shi za karka taba jin wannan wato cewa duk wani laifi da kai wa Allah karka taba ji ba zai yaje ba domin yin wannan ma wani laifin ne daukan wannan ka rika ji a zuciya ka cewa kayi wa Allah kaza kayi wa Allah kaza kayi wa Allah kaza ka rika jin cewa kai ko Allah ba zai ba gafara ba wallahi ji ba ya fi ma ne bukan da kai girma domin Allah yana farin ciki da bawan da ya juwa yadda yadda tinkiya take farin ciki da ɗanta da ya fata da gani wannan zancen ko duk wanda yake da tini mazaunin musamman ko na tini ko mazaunin karkara ko da matanci ne zai gane ko mai kiwon dabbobi zai gane irin misalin da annabi ya nuna a domin ka gane yadda tinkiya take yin darasa ɗanta ka duba yadda take tibon cewa to idan ka ta ganji za ka ga misali da take shiga sai aka kwatanta ba cewa Allah ya bu farin ciki fiye da wannan tinkiyar yadda take farin ciki idan ta ga ɗanta wanda ya fata wannan misalin ya kai misali to Allah yana farin ciki da bawan da ya dube koma zuwa gare shi to shine yake cewa um mutafaqun alayhi babu ta'dilul ba yake ta'dilul fi'il gaggauta buɗe baki an sa da bin sa'adin marfu'an la yazalu nasu bi khairin al'umma ba za ta taba gujewa wa cikin alheri ma addalil bid'a mutakar suna gaggauta buɗe baki muttafaqun alayhi wa an abi hurairah marfu'an la yazalu wa dinu zahiran annabi yace addinin mu ba zai guje ne yana rinjaye yana buwa ya sauran addinai ma addalil nasu bid'a mutakar mutane suna gaggauta buɗe baki kaga dan me wani zai zo ya ce mana sai dare za a buɗe baki so yake addinin mu ya lalace kenan ya kai sai ke li anna yahuda wan nasara yu'akhiruna ashe shi a ɗabi'a yahuda da nasara kuke yi domin cewa aka yahudi da nasara su suke jinkirtawa sai dare suke buɗe baki waye ya faɗa waye yake yahudi da nasara ne suke ni na faɗa annabi ne ya faɗa yace yahudu da nasara su suke jinkirta buɗe bakin su kuma annabi ya kare kul yahuda wannan nasara ku saba wa yahudu da nasara me yasa kai ka buɗe bakin ka sai bayan isha za mu ga yadda za a yi tarawih kuwa Allah ko wannan yar faki ba yawa ba lada za a yi tarawih ba chemical energy akwai matsala wa fihi mabahi rawahu abu dawud wa gairihi wa fihi mabani mali yace akwai bincike a karkashin wannan waqatul isra yoje ake yin buɗe bakin gurubi shan waqatul isari gurubi shan shine lokacin da rana ta fadi to sai yace an umar bin khattabi marfu'an idza aqbala al-layl min haula wa adbara an-nahar min haula annabi yace idan dare wato ya gabato daga nan sannan yini ya ba da baya shi kuma ya tafi nan annabi alaihi salatu wasalam yana faɗa cewa rana ta fadi min hauna wa garabat shamsu rana ta fadi fa kada afara sa'in ya azumi ya ja ruwa ko ya ja ko bai sha ba azumi da gari yawa saboda haka ka sani cewa ba ibada kake ba ko ka ja ruwa ko baka ba ma da ganta wace ka zo ka shiga sallah ai magana ka ce ba abin da nake wallahi haka ne sallah ba da ganta wace sai da rawul bukhari ala ayi jayin yakun da me za a yi alal rudabi danye danye shi ne wato wannan dalilin da muka faɗa a samu danye a samu wannan wanda yake gaudi fa in lam yazid fa zamu in ba za mu a samu dalilin wanda yake kowanne ba fa in lam yazid fa ma in ba za mu a samu ruwa fa in lam yazid fa bi ayyi da'amin aw sharabi in duk ba a samu wannan ba duk abin da ya samu a ciki amma dai a kiyaye ruwan sanyi wanda ya sanyi sosai bare ko ko ba yi mun ganyen ka gani zaka ji daɗi amma ba za ka sha wahala wahala shi ne na ɗaya daga cikin illolin da yana kashe jiki za ga ba ka iya ibada cikin niyyar in san samu ne ko da ana wannan zafin ka ɗan samu ɗanci ko kunu ko na bada in baka samu dalilin ba to zai je ibn kai ne ce zai je an dinka ɗaya nan da ɗaya nan da ɗaya zai bubuɗe shi sai ran zo ka ta abinci baka samu kullewar ciki ba ba za kuma ka samu kasala ba sannan shi daga lokacin da lokacin da ake zafi ka sha abu mai zafi to karsafi yake sawa shi za mutanen larabawa da buzaye za ga ana suna cikin tsakiyar rana kuma suna shan shayi domin wai shi wannan mai zafin zuwa yake kulojin da jiki kuma da zarar ka yi gumin kaga sai ka ji iska na ratsa haka ne to amma mutanen mu sun fi ganewa sai akwai ruwa mai sanyi za ka ya zo shago yana ruwa kada mai sanyi wani ba shi sani ba zai sha ba to saboda haka wannan shi ne to sai yake cewa to sai yake cewa qabla an yusalli kafin ay salla a jiki fa in lam takun ba ala tamrati in ba samu ba in ba samu rudab din ba to a samu dabi ne ko ne fa in lam takun hasa hasawatin mimma in ba samu ba a dan kurkurwa wani abu a zaha tawadin a dan kurku wani abu na makurtsar ruwa rawu abu dawud wa gairi abu dawud ya rawaito da wani sa du'a'u isa to ta addu'a ake yi lokacin da aka zo wato guda baki zahaba zama'u wa qillat al-uruq wa tawat al-ajr insha Allah wa yakunu ba'da al-intiha zahaba zama'u shine kishirwa ta tafi wa qillat al-uruq jijiyoyi sun jike sun yi laushi wata matal ajru lada ya tabbata insha Allah da yardar Allah wa yakunu ba'da al-intihai min al-infaq amma ka sani ana wannan addu'a ne bayan an gama buɗe baki walaysa qablahu ba kafin buɗe baki ba au bi bidayati ko mutum da dabi ba baki yana da hawan zawo wa wannan a wannan ba addu'a kai ba dole sai ka gama tsaf ka koshi ka ci abincinka to ka tabbatar domin kai faɗa a wancan gaban ma ƙarya kake domin fi'ili ma bi ka faɗa nan zahabar zama ku sai an gama kai abinci to a nan lokacin kuma ake daga hannu a yi addu'a wasu ɗauka wai immediately sai ga wani yana wahala kansa saboda haka sai ka ci abincinka hani an mari'a ka ji yayi to sai ka daga hannu kai addu'a a wannan lokacin ake da yawa za ka ga mutane suna kauce wayan nan gurara sai su dauka kuma wato na ganda ce ba kuma na ganda ba shi za wato shi rajin sani ya fi komai illa domin a wannan lokacin ya dan bai taraya ba ka rika jin daidai kake yi ko saboda ka ga wasu suna yi ko ba daidai ba ne wai kul ba da yin intiha na kana ibn umar radiyallahu anhu ba kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam wato ya kasance idza afkara idan ya bude baki dalibi ke zahabar zamu وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله رواه ابو داود وغيره ولا يذهب الظمأ وتبتل العروق الا بعد الاسلام ishirwa ba ta tafiya sannan kuma zikewar wato bidiyoyi baya tabbatuwa illa ba da zikar har sai ka ci abu wannan shine abin da yake daidai saboda haka saboda lokaci da muka dauka ba mu abubuwa ba dan za mu tsaya insha Allah ta'ala za mu iya gaba da sabon sati mai zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba ku sarki ya ba mu ladan sa wannan mu da sura Allah ba ku sarki ya yabe mana wannan bawo Allah da ya sai mana wannan littafi za mu fara addu'a Allah ya saka mu da alkhairi Allah ba ku na ga kuma kamar wasu ma ba samu ba za a kuma yi muku to kuɗi insha Allah akwai da yawa wanda ba samu ba to za mu kuma yawa yau to za a ƙaro insha Allah zuwa sati mai zuwa za a ƙara na'am now eh za mu zo sati mai zuwa ai ba mu gama ba eh na'am na'am eh eh ai ba ka goshi ba ai shine kurakuran da mutane suke samu za ka wani yana yi a nan saboda haka abin da za ka yi a nan kawai ka wanke da biyu in za ka ci kai tafiya bismillah idan ka je ka zauna aka kawo ba kayan alatin ka ci ka koshi sai ka ce zahabar zama wa kallata uruku wa sabata al-ajru insha Allah in tsari ake bi na wasu wurare na wasu masallatin da ake kawo kayan alatin a ci a sha a dan dau lokaci in an yi wannan dan kai ba ne bane amma iya da biro kai ma ka san ba wani zahabar zama wa babu ita wallahu a'lam na'am eh duk yanayi ɗaya ne shi ba ana so in misali mutum ya saba azumin muka na lafula dab da wato azumi da kwana uku ana san haka ta gane ya ran hakura ya huda ya fara shirin tsaura zartin sa kuma zai tinkari ramadan dan ba a so ya yin azumi ya yi misali a kasa gane wanne ne ramadan din wanne ne ba ramadan ba ana so a huda akwai wani jajirtaccen wato ma abokin wannan masallaci duk karatuttukan da ake yi wato ana yi to yau insha Allah ta'ala an ba shi gado a AKTH za a yi mata aiki tajiri kenan a cikin sa muna fata Allah baka wakilin sarki ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah baka wakilin sarki ya ya sa ka fara dangane da wannan jinya da zai yi dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya su da basu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu suna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana alkhairi Allah ka san su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su duniya da lahira suna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka wannan yanayi da muka shiga na lafiya Allah ka ba mu cewa lafiya Allah ba madaukakin sarki ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Ramadan da muke tinkara Allah ka kai mu lafiya Allah madaukakin sarki ka samu na cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai shigowa Allah madaukakin sarki ka ƙara mana lokaci ka ba mu dogon kwana muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon da wanda kuka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya matsaloli da ake samu a wasu wurare musamman zamfara Allah ka yaye musu ya ubangiji don sunayen ka kyawawa da tsohon ka wanda kuka Allah ka fitin sarki ka nutar da shugabannin mu su gane matsalolin da suke damu mu ya ubangiji don sunayen ka kyawawa da tsohon ka madaukaka wannan matsaloli da suke damu mu Allah ka san su duk waɗanda suke kulla ta Allah madaukakin sarki idan wato suna cikin Allah kamar kai mana maganin idan a gefen garuruwan mu ke Allah ka san su Allah madaukakin sarki kai mana maganin ya ubangiji dan sunayen da kyawawa da tsofin ka madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka babu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka babu ikon gujewa ta sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah ta'ala wanda ba samu littafin ba zuwa sati mai zuwa za a kawo wasu